أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومدار العظيم يا همة شقيد لنا بهذا المهدر والتاز فيه بنظرة تأتي لنا بالزفر bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullah muna cikin karatun fassarar littafin bulugul maram min jam'i adillatil ahkam na imamu laskalani Allah ya ƙara masa yarda na'am ina za mu tashi eh to na'am bismillah bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim babu haidi babi akan jinin haila abinda yake nufi da haila wato jini ne da yake zuba ga mace ta al'aura a halin lafiya ba rashin lafiya ba ba tare da sababin haihuwa ba kuma ba tare da wani dalili ba wannan shi ake kira haila ko kuma kai fassarar mai akhdari wanda yace huwa damul khariji bi nafsihi min ƙubuli man tamilu adatan shi wani jini ne da ke fita da kansa ba taɓo shi ake fita ba kuma daga al'aura yake fita al'auran ma wacce ta ta ɗauka ciki a al'ada wacce a al'adance ta cancanci ta isa ta ɗauka ciki Allah ya sa an gane wato da za ga jini ya fita daga jikin mace amma ba ta al'aura wato ba sunan shi jinin haila ba ko ya zama ta al'aura ne amma kuma wanda ya fita daga jikinta a al'adance dai ba a san wani za ta iya ɗaukan haihuwa ba za ta iya ɗaukan haihuwa ba kamar ƙaramin yarinya to nan ba haila ba ne an gane ko kuma misali a ce ba da kansa ya fito ba wani ciwo aka ji yake zuba wannan ma ba haila ba ne Allah ya sa an gane idan haka wannan kenan bismillah ana aisha ta radiyallahu anha qalat an karɓi daga sayyidatuna Aisha Allah ya ƙara yarda da ita anna Fatimata binta Abi Hubaishin cewa lalle Fatimata ƴar Abi Hubaishin kanat tustahadu ta kasance ana samun ta da jinin ciwo wato jinin ciwo shine jinin da ya sabawa ya zo bayan na haida Allah ya sa an gane mace tana al'ada kwana biyar sai ya zo ya wuce kwana biyar ta ƙara kwana uku nawa kenan ba takwas ba to ya wuce kwana takwas bai daina zuba ba to sunan shi jinin ciwo in dai duk jinin da ke zuwa mata a lissafin da ta rike to sai ya ƙetare wannan lissafin bayan ya ƙetare wannan lissafin ta ƙara masa kwana uku ya ƙetare kwana uku to sunansa jinin ciwo to shi ne aka ce ta kasance ana samun ta da jinin ciwo
فقال يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في من زن الله صلى الله عليه وسلم يتي آه يتي إن دم الهيد للي جنن هيلا دم أسود يؤرف جنيني بكي دا ake gane shi da wannan kala wato jini ne baki da mata suke gane shi da wannan launi, wato yana daga cikin launinnukan jinin haila shine akwai launin ja, bayan launin ja akwai fatsi-fatsi, wato fatsi-fatsi wanda za ka gan shi matsakaici tsakanin fari da baƙi, an gane kamar ruwan dauɗa da haka. Mun ji launi nawa, launi kusan a farkon launin jinin haila muka ce akwai ja akwai fatsi wanda yake tsakanin fari da baki haka kamar dai ruwan datti na uku kuma akwai baki Allah ya sa an gane to don haka manzo Allah ya ce mata inna damal haidi jinin haila damun aswadin jini ne wanda yake baki yurafu da mata suke gane shi da wa'annan da alamominsa an gane wato malamai suka ce a yana zamantowa ne baki saboda canje-canjen da yake yi wato galiban jinin haila yana kasancewa ne jini wanda za ka gan shi ja amma ja ne haske Allah ya sa an gane daga nan a farkon fitowansa kenan in ya fara fita yana fita ja ja ne haske a farkon lokacin kwararansa lokacin tunkuɗowansa na farko sannan ba haka zai rinka canzawa a hankali a hankali zai koma kala marun a hankali har ya koma baki karke kenan karke karken jinin haila za ga yana fita baki baki ne Allah ya sa an gane to wannan shine kalar karke a cikin launukansa da ke juyawa to baki shine launin karke Allah ya sa ku an gane farko galiban idan zai zo a farko a farkon tunkudowa yana zuwa ne jani mai haske daga nan sai ya ƙara ya rinka canzawa yana canzawa a hankali yana tunkudo yana ƙara ya koma kala marun marun ƙarke dai ya koma baki a tunkudowansa na ƙarke ƙarke to don haka wani ya daga cikin launuka na jini kamar yadda muka faɗa sai za kana zalika idan jinin hailan kiɗin ya kasance shi hailan fahimci ki an salatu to ki kame gabarin sallah ba za ki sallah ba idza kana al-akhar idan yazo karki an fahimta wato idan wani nau'in jinin ya kasance wato fa idza kana al-akhar din yana nufin idan wani launi ba wannan launin da kika sani ba na jini ya bayyana ya canza Allah ya sa an gane wani launin jini da ba baki ba saboda bakin shi muka ce yana zuwa a karke karken haila to sai wani kuma bayan bakin nan wani sai ya zo to fatawadda shi kenan hukuncin rashin sallah ya ƙare, jini ya zama na ciwo, ki yi alula, wasalli ki ta sallah, yanzu duk sallah ki alula, hukuncin ki hukuncin mai yoyon fitsari ne, ban sani ba ko an gane, duk sallah a alula, duk sallah Allah, kar ki damu ko yana zuba, in zuban ya yi yawa ne sosai, to sai ki kunzugu, abin da ake cewa kunzugu kamar napkin, in kika kunzugu domin ya rinka auduga ya rinka matsa ba ba ya rinka tsanewa amma ba ruwanki ko yana zuba ko me kina sallan ki ki dai alula duk sallah ki alula shine hukunci kamar me yawan fitsari yana sallah yawan fitsari yana zuba ba komai duk dai sallah ya alula tunda ya zama mene lalura to Abu Dawuda ya ruwaici wannan hadisi Imamun Nasa'i ma ya ruwaici wannan hadisi ha Ibn Hibbana ya inganta wannan hadisi. Hakim ma ya inganta wannan hadisi. Wal hakim da hakim, amma wasu tankarahu abu hatim. Abu hatim ya munana wannan hadisin, ya ce hadisi ne wanda yake munkari. Hadisi munkari shine kamar yadda mai baikuniya ke cewa a wal munkarul fardu bihi rawin gada. تعديله لا يقبل التفرد an gane ko la yaqbilu tafarruda kani dai yake ta wal munkarul fard hadisi munkari shine hadisi kwara ɗaya da mai ruwaya kwara ɗaya ta yarwace shi hadisin da mai ruwaya ɗaya ne yarwace shi irin mai ruwayan da idan shi kaɗai yarwace abu ba a karɓa kaga akwai mutanen da ko kai ne yanzu in dai shi kaɗai gaya maka baka ji a baki wani ba za ka yadda ba ko ba gane ba to su ne irin wannan maganar shi na gijiya munkar mutumin da shi a karan kanshi dai shi kadai ya faɗi magana kuma shi mutum ne wanda idan shi kadai ya faɗi magana ba za a iya karɓa ba ba shi da ƙarfi Allah ya sa an gane to wannan hadisi shi ya gijiya wasu tankarwa Abu Hatim Abu Hatim ya faɗi munkaranci akan hadisin ya ce hadisi ne munkar wato mai ruwaya ɗaya ne ya roce shi kuma mai ruwayan ma idan ya kasance shi ya rauninsa ya kai idan shi kaɗai ruwaita ba za a karɓa ba sai dai idan bayan shi an samu daga wani Allah ya sa ku an gane wato malamai suka ce saboda hadisin adi dan sabit ne ya ruwaita daga babansa daga kakansa shi kuma kakan nasa ba a san shi ba Allah ya sa an gane to wannan kenan aha وفي حديث أسماء بنت أبيش وفي حديث أسماء بنت أميس يا ذو أتكين حديث sai da asma'u yar umais wato mahaifiyar urwatu bin zubair wanda abi dauda ya ruwaita ita asma'u yar umais ita mata ce ta Ja'far an gane mata ce ta Ja'far ta hijira tare da Sayyidina Ja'far a tsayyara da ita aka yi hijira zuwa garin Habasha ta haifa ‘ya'ya a cikin a can daga cikinsu akwai Abdullah an gane ko sannan baya an kashe Sayyidina Ja'far a tsayyara sai ta auri sai Sayyidina Abubakar Siddiq ya aure ta bayan Sayyidina Abubakar Siddiq ya aure ta sai ta haifi ɗa Muhammad yayin da Sayyidina Abubakar ya rasu sai Ali dan Abi Talib ya aure ta an gane to shine ta haifan masa ɗa ya haya Allah ya sa an gane to kwarai kuwa kwarai kuwa kwarai kuwa Allah ya sa an gane to inda Abi Dawud wanda Abi Dawud ya ruwaita me yace shi kuma fi mirkanin idan kuma haka ya faru don ta gama tsarkinta to ta zauna a cikin kamar botiki botikin wanka ko kuma botikin wanki bai zara ta sufuratan idan ta ga wani ruwa fatsi-fatsi faukal mayi a saman ruwan da ta zauna to yanzu ya zama jinin ciwo Allah ya sa an gane idan jinin hailanki ya yanke to shikenan kin gama to amma da zaki zauna a cikin ruwa Allah ya sa an gane sai ki zauna a cikin ruwa bayan karken hailanki ya zo to sai ki ga fatsi fatsi to jinin ciwo kenan wannan ba haila bane domin shi jinin haila galiban za ga shi na da kauri Allah ya sa an gane kuma zai na ya fi kasancewa baki kuma yana da wari amma shi jinin ciwo galiban ba haka bane za gan shi ba shi da wari sannan kuma ba shi da kauri siriri yake an gane kuma za a gan shi fatsi-fatsi ne Allah da shi sa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce fa idza ra'at sufratan idan mace ta gama haila kuma bayan ta gama haila ta zauna akan irin wannan botikin sai ta ga wani jini fatsi-fatsi siriri marar kauri fokal mai saman ruwa to shikenan yanzu wannan ba haila bane jinin ciwo ne faltaktasil lidh-dhuhri wal asr to yanda za ta yi shine ta rinka yin wanka don sallan azhar da al'asr guslan wahidan wanka daya shine idan sallan azhar ta zo ta jinkirta ta sai daidai sallan al'asr sallan azhar ta kai karke sallan al'asr tana farkon lokaci sai ta yi wanka sai ta hada azhar da al'asr haka ta jinkirta wannan ta gaggauta wannan Allah ya sa an gane wa taktasil lil maghribi wal isha'i guslan wahidan sannan ta yi wanka don sallar magriba da isha'i wanka ɗaya misali idan lokacin sallar magriba ya zo lokacinsa na ƙarke gab da zai fita lokacin sallar isha'i na farkon lokaci sai ta yi wanka in ta yi wanka sai ta yi sallar magriba sai ta yi sallar isha'i ta haɗe su wa tattasil lil fajri guslan wahidan sai ta yi wanka domin sallar alfijir wanka ɗaya wa ta tawaddau fi ma baina zalika sai ta rinka yin alula cikin abin da ke kankanin haka Allah ya sa an gane to wannan wanka uku kenan tsakanin ini da dare duk da dai cewa wasu hadisai za mu ji ya nuna cewa iya alwala ma ya wadatar kamar yadda na faɗa a farko ku ba gane ba to wa an hamnata binti hubaishi binti jashin afwan an karɓar sai ritna hamnatu yar jash ana ji? Ita wannan Hamlet ‘yar Jash ɗin, ‘yar uwa ce ga Zainabu, matan manzon Allah, sallallahu Alaihi wasallam wato Zainabu bintu Jashi, Allah sa an gane, kuma mata ce ga Talhatu bin Ubaidillah. Ta ce, Kuntu, kuntu maza? Na kasance ana samu na da jinin ciwo, jini na kwarara, kwarara. kasiratan kwarara mai yawa, shadidatan mai tsanani. Fataitin Nabiya sallallahu Alaihi wasallam sai na je gurin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Amma ruwayan Abu Dauda ta ce, Ni a sujji sajjan. Manzon Allah ya ce mata da ta zo ta tambaye manzon Allah sai manzon Allah ya ce mata to gurin ki je ki amfani da auduga mana. Sai ta ce, Ya Rasulullah, inni a sujji sajjan zuba fa nake matuƙar zuba. Abin ya wuce auduga sai manzo Allah ya ce amfani da kunzugu to karke dai a wannan ruwaya ta ce fatetin nabiya sai na je gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam astaftihi ina neman fatawansa faqala sai manzo Allah ya ce inna ma za inna ma hiya rakdatun min ash-shaytan ai wannan ba jinin haila bane wannan wani shuri ne daga shedan kurum Allah ya sa an gane shedan ne ya zunguri wani jija daga cikin jijiyoyin mahaifinki fata hayyadi su ta ayyami ce dai ki yi haila na kwana shida a wata au saba'ata ko kuma kwana bakwai wato ba nan manzo Allah ba zabi ke bata ba Allah ya sa ku an gane ba wai yana kokonto bane ko kuma ba wai zabi ke bata ba a saboda ya san cewa mata suna yin ɗaya daga cikin adadi biyun nan akwai take yin haila a wata kwana shida akwai take yin haila kwana bakwai to kaga sai ta koma zuwa ga al'adanta ita manzo Allah ce to ko dai ki haila na kwana shida idan kwana shida yake miki aw sabatin ko kwana bakwai idan kwana bakwai yake miki Allah ya sa an gane sun magtasili daga kin gama wannan hailan ki wanka farattan kati idan kika samu tsarki daga haila to fa salli arba'ata wa ishirina to ki sallah na kwana ashirin da hudu fa'ilastan ƙa'ati zai zama idan kin yi tsarki in samu tsarki za ki sallah na kwana nawa ashirin da hudu wato idan kwanakin hailan ki kwana shida ne ke a cikin talatin ka cire shida saura nawa saura ashirin da shida to zai zama idan kin yi tsarki kina sallah na kwana ashirin da shida ne zai zama idan kin samu tsarki kina sallan kwana nawa kwana ashirin da hudu idan ya zama kina kwana shida kenan aw salatan wa ishirina ko kuma ya zama idan kin samu tsarki kina sallan kwana ishirin da uku wato idan kwanakin hailan ki kwana nawa ne bakwai haka ne talatin ka cire bakwai saura nawa ishirin da uku ban gane ban sani ko an gane wasu mi ki cigaba da azumin ki wa salli ki cigaba da duk sallan ki na farilla ko na ko na fula fa inna zalika yajziki domin wannan ya isar miki haka zalika fa'al ya kanin zaki rinka yi zaki cigaba da yi a cikin abin da ke fuskanto ki na sauran watanni tsawon rayuwanki an gane kama tahidun nisa'i kamar kama tahidun nisa'u kamar yadda mata suke yin haila Allah ya sa an gane fa in kawiki amma sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba ta zabi anan da ya kam zabi domin ya nuna mata ba wajibi bane an so ne idan kin ji zaki iya idan kin ji kina da karfin da zaki iya ala an tu'akhkhiri zuhra akan ki jinkirta lokacin sallan azhar an ji da kyau akan ki jinkirta lokacin sallan azhar wato ajilil asra sai ki gaggauta lokacin sallan isha'i a lokacin sallan la'asar kamar yadda na faɗa ba wai ta yi sa lokuta za ta jinkirta azhar ne sai ta gaggauta la'asar an fahimta in kin ji zaki iya wato ajilil asra kuma sannan ki jinkirta la'asar ki yi ta a ƙarƙen lokacinta kenan kafin ta fita sai ki gaggauta yin a ga bayan fa in qawiti manzo Allah ce idan kika je zaki iya alahan to ake zura ki jinkirta san lokacin sallan azhar an gane wato ajil al ki gaggauta lokacin sallan la'asar wato ki jinkirta lokacin sallan azhar ki yi ta a ƙarƙen lokacinta kafin ta fita dai sai ki gaggauta lokaci sai ki gaggauta la'asar ki yi shi a farkon lokacinsa zai zama kin zo da kowace sallah dai a cikin lokacinta Allah ya sa an gane irin shi ya kira jam'i suri idan haka in kin ji za ki iya ba sun ma tattasili hina ta tsorina sannan sai ki wanka a yayin da kika samu tsarki an gane da kyau wato in kin yi wanka yayin da kika samu tsarki sai ki cigaba da haɗa su an fahimta sai ki cigaba da haɗa su kowace wanka shi wannan summa taktasili na tatsorina sannan ki wanka yayin da kika samu tsarki wato yayin da kika samu jinin tsarki daga jinin haila wanda wannan wanka shine na dole wannan wanda aka ce ta wanka tsakanin salloli biyu wannan na zaɓi ne kamar yadda na gaya muku wannan kenan wata salli zuhra wal asr jami'an sai ki salla hada azhar da al'asar guri daya Allah ya sa an gane summa tuakirina al magriba sannan ki jinkirta magriba wal isha'a ko haka ne annan ne gasar da isha ba wuce ya sa ya sa ya sa wata addini isha ne sun ma tu'akkuruna tuakirina al magriba wa tuajjilina al isha ki jinkirta magriba ki gaggauto da sallan isha sai ce ne sun ma tu'akkuruna sun yi wata jima'i summa taktasilna sannan ki rinka yin wanka wa tajma'ina baina salatayn kina hada tsakanin sallah guda biyu in kin ji zaki iya haka faf ali to ki haka an gane in kin ja ki haka to ki haka wata kada sun yi ma'an siri wata sanina gudunar gama kwakwalwa yanzu yana wura wata kada sun yi ma'an siri wata sanina
ce wa silina akwai kari to takta silina sannan ki rinka yin wanka ma biyu ma'an siri tare da sallah asubahi wata sanina wata sallina sai ki sallah an gane sai manzo Allah ya ce huwa jabul amrayni ilayya amma yin haka ma shine yafi burge ni yafi bani sha'awa idan zaki iya Allah ya sa an gane Ah, Abu Dauda ya ce a cikin sunan nasa wannan hadisin Amr bin Sabit ya rawaita daga Ibn Aqil yace wannan haza huwa ajabul amrayni ilayya dinnan ba maganan manzo Allah bane maganan Hamnatu ne ita wadda ta ruwaito hadisin wato in rinka yin wankan duk sallah ina haɗa sallah biyu to ya fi burge ni ka gane da kyau saboda yadda na san ina zubar da jinin a ce dai duk zan jinkirta azhar in gaggauta ma- la'asar Allah sa an gane in yi wanka wato zan jinkirta az- azhar in gaggauta la'asar sai in yi wanka in sallace su dukansu Allah ya sa an gane to wannan ya fi burge ni a wata ruwaya wannan kuma ruwayan ta nuna manzo Allah ne ya faɗa Allah ya sa an gane Mhm, sai wani hadisi وعن عائشة رضي الله عنها daga sayyidatina Aisha Allah ya ƙara mata yadda أن أمها Habibata binta Jahashin cewa lalle umma Habibata yar Jahashin shakat ila Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam addama ta kai kukan a rikicewan jini ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam فقال sai manzon Allah ya ce da ita in ku si ki zauna karki sallah kadara ma kanat tabi suke haida ciki gwargwadon kwanakin da hailan ki ke tsare ki ki zauna nan kake sallah karki azumi sun maktasili da zaran hailan ki ya yanki to ki wanka ki wanka wankan da zaki wankan yankewan haila ne to daga nan kuma ya zama jinin ciwo ko dai ki rinka yin wanka kina hada sallah biyu ko kuma kawai duk sallah ki alula amma fa kanat ita a zaɓinta a irin fahimtar ta sai ta kasance ta tasil li kulli salati tana wanka duk sallah haka ita haka ta zaba ita duk sallah ta yi wanka in za ta yi azhar sai ta yi wanka in za ta yi la'asar sai ta yi wanka in za ta yi magriba sai ta yi wanka in za ta yi isha sai ta yi wanka in za ta yi asuba sai ta yi wanka Hmm.
رواه مسلم muslim ya ruwaita وفي رواية البخاري a wani ruwaya na bukhari وتوضئين li kulli salatin in zaki kowane sallah ki alula wanda shine wannan abin da yake a mazhabar mu ta malikiya وهي أبي داودة wa hiya li abi dawuda wannan ruwaya ce na abu dawuda وغيره wa gairihi da waninsa wajihin akar a wani fuska ta daban وعن أم عدي عدية wa an ummi adiyata ya zubo daga ummi adiya ana ce mata nusaiba sunanta Allah ya sa an gane رضي الله sunanta Nusaiba an ce bintul Haris al-Ansariya ce tana daga cikin wanda suka yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a tana daga cikin manya manyan sahabbai mata saboda girmanta ita har yaki tana fita tare da manzon Allah tana jinyan marasa lafiya tana warkar da wanda suka yi rauni eh babban sahabiya ce Mhm, qalat tace كل kunna la na'uddul kudrata mun kasance ba ma kirga jini mai launin hanta hanta والسفرة da lau jini mai nau- launin fatsi-fatsi بعد الظهر shay'an ba ma kirga shi a matsayin wani abu bayan mun ga- mun mun yi tsarki wato bayan mun ga a duk alaman tsarki sai muka ga wannan to ba ma lissafi da abin nan wani ne ke ga maka wancan hadisin baya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a hau kan a hau kan kan baho idan ta ga sufura to ana nufin ana cikin al'adar ne bai gama yankewa ba Allah ya sa an gane so idan bayan al'ada ne bayan sun gama ganin cikan tsarkin su sai suka ga sufura ba sa lissafi da shi cikin al'ada kawai ci gaba da hudun suke yi Allah ya sa an gane akwai jini da gan shi kaman gudan jini shine kudura hanta hanta akwai sufura fatsi fatsi to wannan bayan mun ga tsarki muka ga wannan ba ma lissafi Allah ya sa an gane saboda ba hukunci cikin sa to Rahul Bukhari Bukhari ya ruwaici wannan wa Abu Dauda da sai na Abu Dauda wa lafazin lahu.
wannan kuma lafazin nasa ne Wa an Anas radiyallahu anhu daga sayyidina Anas wato bayan tsarki din da take nufi wato bayan mun ga farin ruwa ko kuma mun ga bushewa a cikin al'aura na to daga Anas Allah ya ƙara yarda da shi an annal Yahuda cewa lalle Yahudawa kanu idza hadat hadatil mar'atu fihim sun kasance idan mace tana jinin haila a cikin su lam yu'akiluha ba sa cin abinci tare da ita فقال النبي صلى الله عليه وسلم في من زن الله يتي isna'u ku kulla shay'in ku yi komai da su in suna haila idana illan nikaha amma an hana saduwa saduwa ne kadai aka hana amma an zaka ji dadin ka da matanka rungume meniya taɓeɓeniya duka ba matsala amma saduwa an hana shi yasa sai Allah subhanahu wataala ke cewa qul huwa adan fa atazilun nisaa fil mahid wasu ma suka ce fil mahid din ba a ci- ku nisanci mata cikin lokacin haila ba a- a gurin da suke haila ake nufi fi makanil haidati ake nufi ba fi zamanil haidati ba wasu ka ce ana nufin fi- fi- fil mahidi fi zamanil haidati wasu ka ce duk ya dauka ku nisance su a kwanakin hailan su fa ta zulun nisa fil mahidi jinin haila kazanta ne ku nisance su a kwana a lokacin jinin haila a wani kuma a- wani- ko kuma ka ce fa ta zulun nisa fil mahidi ku nisance su a gurin da suke haila ake nufi to rawahu muslim muslim ya ruwaita wa an Aisha radiyallahu anha daga sai daga sai na shi Allah ya ƙara yarda da ita ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance ya'uni fa'at tazir yana umurta na yace in je in in- sai yana umurta ta da in shigo shimfiɗarsa fa atajiru fa'at tazir sai in sanya zani fa bayyi fayu bashir ni sai ya rungume ni ha'idun alhali ina haila muttafaqun alayhi makadasin suka rawaito shi wato ya haɗa jikin shi da jikina amma cikin abin da yake ƙasan zani bayan ga zani sai ya haɗa jikin shi da jikina Allah ya sa an gani amma bayan an yafa zani
wa an ibn abbas radiyallahu anhuma daga sayyidina Abdullahi dan Abbas Allah ya gare yadda da su annabi sallallahu anin nabi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alaihi ya timra'atahu game da mutumin da ke zuwa ya sadu da matansa hiya hadith ha'idun alhali tana haila qala manzon Allah ya ce tasaddaq daku bi dinarin zai ba da sadakar dinari ɗaya shine shine kafaransa aw nisfi aw bi nisfi dinarin ko kuma ibadar kafaran rabin dinari
rawahu ahmad awul kamsatu mutane biyar suka fitar da shi arba'atu oke kamsatu arba'a duk ne awul arba'atu ahmad mutane hudu da biyar mutane ahmad ɗaya da hudu biyar shine biyar din a wani nuska ya sa rawul khamsa wasawul hakim hakim ya inganta shi wa ibn al-qaddani dan qaddani gairu ma waƙafahu wasu daga cikinsu sun rinjaye cewa wannan hadisi mawqufi ne wato wato Abdullahi dan Abbas ya faɗa hadisi ne wanda yake tsayawa akan sahabi ba maganar annabi ne sai na Abdullahi bin Abbas ne ce duk wanda ya haka sai ya bada dinari ko rabin dinari ba marfu'i bane kamar da ka faɗa Hmm.
وعن وعن ابي سعيد al-Kudri an karbar sai na bi sai al-Kudri رضي الله عنه قال Allah ya ƙara yadda da shi ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce أليس إذا idza adatil mar'atu shin bai zama idan mace tana haila ba lam tusalli wa lam tasum ba ta sallah ba ta azumi shin haka bai kasance ba ka ce ya kasance mm متفق عليه bukari da muslim sun ruwaice shi حديث طويل hadisi ne mai tsawo وعن عائشة رضي الله عنها قالت wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa su mata suna da tawayayyen hankali da tawayayyen addini aka tambaye manzo Allah me tawayayyen hankali addinin sai manzo Allah ya ce a to bai she ka ba idan mace tana haila ba ta sallah ba ta azumi kaga ta ta tawaye cikin addini kai akwai lokacin da ba ka sallah نعم.
to mhm قالت ta ce لما جاء ji'ina sarifa yayin da muka zo wani gurin da ake ce mashi sarifa wani guri ne tsakanin makka da madina lokacin da manzo Allah ya zo yin aikin hajji جبت hittu sai jinin haila ya kama ni فقال النبي صلى الله عليه sai وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce افعلي ma yaf'alu al-hajju ta aikata duk wani abin da mai aikin hajji yake aikatawa na ibadu gaira Allah ta dufi sai dai ba za ki dawa fi bilbaiti ga ɗakin kaba ba ta taɓa wani a hatta ta ɗoriya sai kin samu tsarki daga hailanki wato keki komai duk wani abin da ake yi na aikin hajji ki amma ba za ki dawa fi ba Allah ya sha an gane saboda shi dawa fi ba a yi sai da tsarki sai da tsarki amma za ka iya safa ka da marwa amma ba ka yi dawa fi ba za ka yi raka a ce dawa ba Allah ya sa an gane don haka bukarin sun surwace shi fi hadisin dawilin hadisi ne mai tsawo na hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da sahabbansa shine a a karshen hadisin lokacin wucewa da yayi sai sai da Aisha ta ce haba ya rasulullahi yanzu kowa zai tafi yayi hajji da umara yayi tamattu'i amma ni hajji kawai nayi hajji kawai ne ban yi umara ba sai manzo Allah ya umarta a je a kai da ta je can wani guri da ake cewa tan'im ta daura harama ta yi umara bayan ta yi hajji to malamai suka ce to wannan amma kususiya ne na manzon Allah eh wannan manzon Allah ne kurmi yake da wannan baiwa da yace ai haka amma kuma ba zai yi ba sai dai kai umara sannan kai haji amma ba zai ce kai haji ba kuma sai da ce kai umara an gani wasu malamai suka ce kuma za a iya da haka wannan kenan wa an mu'az bin jabal radiyallahu anhu an karbo daga sayyidina mu'az dan jabal Allah ya kare yadda da shi shi wannan mu'az din ane masa alkunya da Abu Abdurrahman Allah ya sa an gani sunansa Mu'azu dan Jabal mutumin Madina ne al-Khazraji kuma kabilan Khazraj ne ya ɗaya daga cikin wanda suka halarci Aqaba daga cikin mutanen Madina ya halarci yakin Badar da sauran yaƙoƙa yana daga cikin wanda manzo Allah ai- ya manzo Allah ya aike shi zuwa Yaman a matsayin alƙali ya zama malami kuma gare su Allah ya sa an gane manzo Allah ya mika alhakin karban zakkan mutanen Yaman kuma a hannunsa Allah ya sa an gane sannan kuma daga cikin manya-manyan sahabbai ko malamansu ya daga cikin manya-manyan sahabbai ko malamansu sai na umar ya mai da shi gwamna a a bayan abu ubaida sannan ya yi wa fati shi mu'azu bin jabal ya yi wa fati a lokacin annoban amwas jiyan shekara sha takwas Allah ya sa an gane wasu ka ce jiyan shekara bak- sha- a, sha bakwai ya rasu yana da shekara talatin da takwas to shi ma ɗan jabal yake ce an karɓo daga gurinsa annahu salan nabi ya sallallahu alaihi wasallam cewa shi ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma yahillu lirajuli me ya halasta ga mutum ne min imra'atihi a jikin matansa wa hiya hajj ha'idin alhali tana haila ana sai manzon Allah ya ce fawqa ma fawqal izari ma fawqal izar shine abin da ke saman jautu wato zani wato da abin da ke saman zaninta me abin da ke saman zani daga cibiya zuwa sama Allah ya sa an gane amma ba halasta mishi daga gwiwa zuwa cibiya ba Allah ya sa an gane Allah ya sa ku an gane to wannan hadisi ah, yana nuna maka cewa bai halatta mutum ya rungumi gurin zani ba wato daga gwiwa zuwa cibiya ba bai halatta ba ko taɓa shi ma baka yi ba ko da da kyalle bai halatta gare ka to kuma amma hadisin da makaranta na baya ya ci karo da shi domin shi ya ci ai komai ne saduwa ne kuma aka hana Allah ya sa an gane kuma wancan hadisin da muka biya fi wannan inganci wani hadisi ne mai rauni Allah ya sa ku an gane rawahu To abu wannan- dawud wa abu Abu da ya ruwaice shi kuma ya raunana shi wa an umma salmata radiyallahu wa an ummi salamata radiyallahu anha daga sayyidatina ummu salamata Allah ya ji da ita tace kanat nufas nufasa'u mata masu jinin biki taqa'u wato jinin biki shine jinin da ke barkewa mace bayan haihuwa to mata masu wannan jinin taqa'u sun kasance a zamanin manzon Allah taqudu suna zama ba sa sallah ba sa azumi ala adin nabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da nifasiya bayan barkewan jinin ciwo jinin haihuwansu arba'in na yawman suna yin kwana arba'in Allah ya sa an gane wato shi jinin biki mafi yawancinsa shine kwana arba'in mafi karancinsa kuma ba ba a iyakance ba ko ran da mace ta haihu ya yanke to te sallah te wanka mijin te sadu da ita ko ran da ta haihu din idan mijin zai iya in dai ya yanke te wanka te sallah su ci gaba da mu'amala amma kuma idan bai yanke ba mafi last din kwanakinsa shine arba'in in ya kai arba'in bai yanke ba to shi ma ya zama ciwo Allah ya sa an gane wannan shine ijma'in sahabban manzon Allah da tabi'ai da wanda ke bayansu kamar yadda Imam Tirmidhi ya faɗa to rawahu al-kamsatu mutane biyar sun ruwaita illa nasa'i banda nasa'i amma wannan lafazi na Abi Dawud ne a wani lafazi nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah baya umurtar mata salatin nifasi akan sirama jinin da sirama sallan da ya kubuce musu lokacin jinin biki hakim ya inganta wannan alhamdulillah ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم